بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تيجي ولا ثلاثين الثاني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نوع مال الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله dawa sun yi gabata wannan ya ɗauko bayani abin da ya shafi a shi ne aukatun ijaba mutu'a lokuta wanda ake amsa addu'o'i wanda ya yi bayani akan wasu abubuwa da yake wasu ladubba da ya kamata a ce wanda zai yi addu'a ya lalata da su idan aka samu wannan ladubban ya cika su ya cika ka'idodi kuma aka samu koruwar abubuwan da suke hana a amsa addu'a wannan addu'a tashi Allah subhanahu wataala zai amsa mishi wannan addu'a ne ma da ke cewa musamman ma idan yi amfani da addu'o'i wanda suka aka rawaito daga manzo Allah manzo Allah yana cewa idan aka yi addu'a da wannan sunaye Allah yana amsa ko da wannan addu'o'i Allah yana amsa almurna hadisi ya kawo wani hadisai wanda suka nuna haka nan manzo Allah ya wani yana addu'a ya ce mishi wannan ya yi addu'a da sunan da aka wuce Allah yake badawa sannan kuma sunan da aka yi addu'a da shi Allah subhanahu wataala yake amsawa yau malam sai ke cewa faslun yau wani fasuli ne zai yi mai cewa sidikun lajin ilallah ko sidikun lajin ilallah ko kuma asbabu du'a kamar yadda kuka ci a nasu ko shine sirrika na addu'a sirri na addu'a ko kuma a ce gaskatal fakewa zuwa ga Allah ko kuma menene sirri na amsuwa addu'a malam ibnu qayyim yake cewa wa kathiran ma naji ad'iyatan da'a biha qawmun fastujiba lahu ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله ابن القيم yake cewa malamai suke cewa ko a ce wanda suka yi sharhi suka ce malam ya kawo wannan fasulin ne dan saboda yayi wani tambayi ya faɗakar cewa akwai addu'a da wasu mutane suke yi ko a ce wasu lafuzza na addu'a da wasu mutane suke amfani da su wanda lafuzzan wannan ba rawaito su aka yi ba a hadisai ko ba wani ba ba sa daga cikin ma'asurat wanda aka rawaito a nayin addu'a ko ba sa daga cikin lafazin da Qur'ani ya amfani da su wajen addu'a la'alla ma wani ne zai tsara larabcin shi ko kuma ya tsara wasu kalmomi masu kyau ya addu'a da su to kuma sai a ga addu'ar wannan tashi ta amsu to sai a yi tsammanin cewa dalilin tasirin karfin wannan sunayen ne da ya amfani da su Allah subhanahu wa ya amsa ku shi ma yake so yayi tambihi la'alla ko da a ce sunayen wanda sunaye ne wanda ba amsa addu'a idan mutum ya su ko kuma addu'a tashi ta kunshi wasu abubuwa wanda Allah bai amsa mishi ba to akwai abubuwan da wanda suka gabata a tare da shi shi wannan mai addu'a sai Allah subhanahu wataala ya amsa mishi wannan addu'a shine malaki ta wa kasiran ma so da yawa ma najid addu'iyatan za za mu samu wata addu'a wadda da'a biha qaumun wadda wasu mutane suka yi amfani da wannan addu'a suka roƙi Allah da ita ma'ana kenan fastujiba lahu sai aka amsa musu wannan addu'a ta su sai malaki cewa wa yakunu qad ibtagana bi du'a sai ya zamanto dalilin amsa wannan addu'a shine an samu haɗuwar wannan addu'a da da gobe da sahibi da bukata ta wanda yi wannan addu'a wa iqbali ala Allah da kuma gabatuwar shi gabatuwar shi shine a fuskantar Allah subhanahu wataala da yayi gabaki ɗayan shi da halaltu zuciyar shi da kuma yaqinin shi cewa Allah ya amsa mushi aw hasanatan ko kuma ya zamanto an amsa wannan addu'a ne dalilin haduwarta da wani aikin kirki wanda ta kaddama minhu wanda ta gabata a gare shi shi wanda wanda wanda zai yi wannan addu'a kenan ya gabatar da wani aikin alkhairi yayi ta wasu da sunayen Allah ko kuma ya yi wani aiki na alkhairi ya taimaki wani ya yi sadaka ya ya sa da zumunci ko ya gabatar da wani dai aiki na alkhairi tim ay malaki cewa sai ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hadratihi sai Allah subhanahu wataala ya sanya amsuwa addu'a shi dalili amsuwa addu'a shi saboda gode mushi Allah subhanahu wataala ya gode mushi ne dalilin wannan aikin nashi da yi ma'ana wannan aikin na alkhairi da yi shine zama to dalilin amsuwa addu'a shi sai ma yace ausa da fa waqti ijabati wa waqti ijabati ko kuma aikata yi wannan addu'an ta ci karo da lokacin da in aka roki Allah Allah yake amsa shine awqatul ijaba da mun gani kenan an yi ka an yi ka sai mutun yayi amfani a yayi wannan addu'a tashi a lokacin da aka ce idan Allah subhanahu wataala aka roki shi a wannan lokacin yana amsa addu'a kai tsaye fa ujiba da'awati sai aka amsa mashi addu'a shi sai ma yace fa yazunnu zan sai a samu wani mai zato yayi zato yayi tsammanin cewa anna sirra cewa sirrin da yasa aka amsa mashi wannan addu'a fi lafzin zalika du'a'i a cikin wannan sunan ne ko a cikin wannan lafazin ne da ya amfani da sunan yin addu'a wa ya kuzu mujawwadan an tilka al-umur allati qalat min zalika da'i sai kawai wannan mutumin kawai ya amshi kawai ya dauki wannan sunaye kawai ya ta ja ya ta yi ta yi ta yi kawai ba tare da lura da wannan abubuwan da suka haɗu da addu'a wannan mutumin da suka sa aka amsa mashi addu'a wannan tashi malam kawai nan tambihin da yake dan ya nuna ya cewa akwai duk da an gabatar da cewa wani lokaci mutum zai yi addu'a a samu mawani abubuwan da za su amsa mashi wannan abubuwan abubuwan da za su hana a amsa mashi wannan addu'a tashi amma la'alla za a iya samun wani lokaci yayi addu'a kuma a amsa mashi wannan addu'a to saboda wasu dalilai ne ko kuma yayi amfani da wasu lafuzza wanda ba ma shari'a ta zo da su ba ko yi wasu sunaye da ake da ake addu'a da su wanda ba za ka taɓa jin sama ko a Qur'ani ko hadisi ma kaga ana addu'a da su to kuma za ka ga mutum ya ya wannan sirri ko ya wannan addu'a Allah ya amsa mishi to yayi ai tsammanin cewa a lalle wannan sunan yana da ƙarfi ko wannan sirri ne mai ƙarfi bari ni ma in je sai ma da ce a wani lokaci Allah yana amsa addu'a ne dalilin dalilin bukata ta wanda ya roke shi a wannan lokacin Allah yake gudu a cikin alkur'ani an man yujibul mudarra idza da'ahu wane ne wanda yake amsa ma mabukaci idan ya roƙe shi kenan wannan yana cewa idan mutum yana da bukata kwarai to in ya roƙi Allah Allah yana amsa mishi to dalilin amsa wannan addu'a da kai dalilin bukatu wannan mutumin ne da ya zuwa ga Allah sannan bukatu shi zuwa ya samu wannan abu to Allah ya amsa mishi ko kuma ya zamanto a iqbalu ala Allah ya zamanto a yanzu kawai fuskantar Allah ne da yayi yaqini ya sallama ya halauta zuciya shi to dalilin wannan sai Allah subhanahu ya amsa mishi wannan addu'a ko kuma ya gabatar da wani aiki na alkhairi kafin ya wannan addu'a dalilin wannan sai Allah subhanahu ya amsa mishi wannan addu'a tashi ko kuma ya zamanto a lokacin da ya addu'a an cika tari yana daga cikin lokuta da ake amsa addu'a wanda ma ya hudu lokuta guda shidda wanda kuma za su ko sama da shidda ma wanda in mutum ya yi addu'a a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yana amsa mushi to don haka mala yace sai wani ya tsammanin cewa ai dalilin wannan sanda ne ko dalilin wannan addu'a ce ba tare da wannan al'amar wanda suka haɗu da wannan wanda suka haɗu da a wajen wannan wanda ya addu'a ba sai malam zai bada misali sai malam yake cewa hakaza wa hadha kama idza ista'mala rajulun dawa'an haka abin yake kamar yanzu idan wani mutum ya yi amfani da wani magani mai amfani yake cewa fil waqtin ladhi yanbaghi isti'maluhu a lokacin da ya kamata a yi amfani da wannan maganin alal wajhi ladhi yanbaghi sannan kuma yayi amfani a huskar da ya kamata a yi amfani da shi mana ya shashi a lokacin da aka ce ya shashi sannan kuma ya bi ka'idar da aka ce ya bi ta wajen shan shi fantafa bihi sai ya amfani da wannan maganin sai ma da ce fa zanna ghairu sai wani shi zai yi wani shi ya tsammani ko ya zato أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب sai wani tsammani cewa ashe kawai in ka ɗau wannan maganin kai amfani da shi a kowane lokaci ba tare da kiyaye wannan al'amuran ba shine lokacin da ya kamata kai amfani sannan a huskar da ya kamata kai amfani kawai in kai amfani da shi ta kowane hali zai maka amfani ko kuma za a samu abin da ake so sai ma da ce kana galiba ko a basa an suka ya kawo kana a lissa ko akwai inda kana galiban akwai wata sarika kana
babu shi aha babu shi ko kafin gumeka galiban wa hadha mawdi'un ha يكون لذلك غالبا na ko wa hadha mawdi'un yabluqu fihi kafir na'am shi ma yace to wannan wannan wani waje ne wanda mutane ke Amma yawa daidai nan ne
samu. aha muke ba.
فإنه يكون بذلك غالبا وهذا موضع aha yawa shi ne abin da nake nema fa innahu bidhalika yakunu ghaliban sai ma yace to da haka shi wanda ya amfani da wannan abin to ya zama to ya samu galabi da wannan da wannan lamarin tunda shi kawai am- kawai lura yayi ko a ce tsammani ko Allah ya amsa wannan addu'a ne kawai akai da yi ba tare da duba da wayannan abubuwan ba tunda a zamu ga can bayan ce an mutum ya amfani da addu'a wanda akwai zalunci a cikin ta Allah bai ya amsa addu'a ko addu'a wanda akwai ketare iyaka Allah bai ya amsa wannan addu'a ko kuma idan mutumin da ya zama to yana cin haram ya rayu cikin haram kuma yin addu'a Allah bai amsa mashi wannan addu'a ko kuma idan aka samu takhallufin wani shar'i to shi ma Allah bai amsa wannan addu'a to kuma sai mu ga mutum yayi addu'a kuma wanda yake cikin wannan yin wannan yin Allah subhanahu wataala ya amsa mashi sai mu yi tsammanin a mujarrad wannan addu'ar ko wannan lafuzan da yayi addu'a da su ne Allah subhanahu wataala ya amsa mashi sai ma yace a a la'alla tana yiwa wannan addu'a tashi ta haɗu da wasu abubuwa wanda in suka haɗu Allah yake amsa addu'a shine da ruwa ta bukata Mm.
ta mai addu'ar wannan wanda yi wannan addu'a idan akwai bukatuwar shi zuwa wannan abu bukatuwar shi zuwa Allah subhanahu wataala Allah yana amsa addu'a sannan kuma fuskantuwar shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ko kuma ya gabatar da wani aiki na alkhairi ko ya zamanto a lokacin da yi wannan addu'a lokaci ne da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a shine malam ya bada misali yace kamar yanzu magani ne magani ne wani ya yi amfani da shi a lokacin da ya kamata an ce ya sha da rana ya sha shi kuma da rana an ce ya sha biyu ya sha biyu sai ya samu magani sai ya samu ya yi samu waraka ya samu amfanin wannan magani to wani sai ya tsammani cewa a'a kawai wannan magani in ka sha shi a kowane lokaci zai maka amfani to shi ko abin ba haka ba yake an ce ka sha da rana tana wani shan da dama baya maka lokaci baya maka baya maka aiki ba an ce ka sha biyu sai ka sha uku baya maka aiki ba ko an ce ka sha biyu sai ka sha ɗaya baya maka aiki ba to shi ma abin da ya sa ya mishi aiki saboda ya cin ƙa'idodi ne saboda ya cin ƙa'idodi ne ba kawai mujarrad wannan shan maganin ba ne ba. akwai ƙa'idodin da ya bi wanda ya cika su haka shi ma wannan wanda aka amsa mishi wannan adal ba wai ko mujarrad wannan lafuzin da ya amfani da su bane akwai abubuwan da suka haɗu a- da wannan addu'ar su ne Allah subhanahu wataala ya leƙa sai ya amsa mishi wannan addu'a sai ma da yake cewa wa hadha wa hadha mawdi'un yaghlibu fihi kathirun min nas wannan kuma waje ne wanda yawa daga cikin mutane suna samun galabi yau ko daga an ji yau daga an ji kawai an ce na yi amfani ko na ja wani sirri ya muni ko na yi amfani da wani sunaye da Allah kawai ni kawai kowa ya zo so yake shi ma ya amfani da wannan sunaye wannan adda da kamar inda malam ga ya muni ta ni ma yake in yi tai in tai in yi tai shi sa za ga duk sirrin da za a ce maka mujarrab ne ko da za a ce maka mujarraba ce kawai daga an yi Allah na amsa sai ga kuma wani ya bata amsa mishi gudu to kaga ba a samu ba abin da suka tattara a wancan wanda ya wannan addu'a shi tana yi wa wanda ya wannan addu'a ya ya samu sujukul yani sujukul liji ya samu gaskatar fakewar shi da ya zuwa ga Allah ya fake ga Allah kuma ya gaskata wannan kuma ya yakin cewa Allah zai amsa mishi ko kuma an samu wasu abubuwa da ya gabatar ya yi sadaka ko kuma a ya fuskanci Allah shine kamar da ya hudu a can baya an samu hudurul qalbi ya halauto da zu- da zuciyar shi lokacin da yake wa Allah kuma da yaqini ko kuma yayi munasaba an samu dacewa yayi amfani yayi wannan addu'a tashi a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa wannan addu'a fi malaki cewa wa min hadha wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi irarin 'inda qadri fajabu malaki cewa yana daga wannan wanda daga wannan yana iya yiwuwa a samu dacewa ko a samu haɗuwar yin addu'a shi bittirani tare da buƙatuwar shi ƙwarai sannan kuma wannan addu'ar a wajen wani kabari bai jawo sai amsa masa wannan addu'ar wale ce bai zunul jahilu anna sirra lil qabr wani sai ya tsammanin cewa wannan ƙarin addu'a da aka mutu aka amsa mishi dalilin wannan kabarin ne dan yana kabarin wajen wani waliyi ne ko kabarin wajen wani malami to dalilin wannan saboda shi wannan waliyin yana da girma sai Allah ya amsa mishi dalilin wannan addu'a dalilin wannan kabarin ko dalilin wannan da yake cikin kabarin sai malai ce walam ya'lam walam ya'lam alhali bai sani ba anna sirra lil ittirari alhali shi bai sani ba cewa sirrin da yasa Allah ya mishi wannan adda shi ne ikramin shi bukatu shi zuwa ga Allah kamar yadda muka ce Allah yake cewa Allah ya ce amman yujibul munqarra wane ne Allah da kanshi yake gaya maka wane ne yake amsa wa mabukaci idan ya roke shi kaga mun cewa Allah yana amsa wa mabukaci wanda ya bukatu da gaske kuma zuwa gare shi to Allah yana amsa mishi to sirrin da yasa Allah ya amsa wannan adda shine ikramin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wasirikul liji allaji da kuma gasku- gaskatuwar fakewa shi zuwa ga Allah ya fafi zuwa ga Allah kuma ya gas ya gaskata a gaskace ma'ana da gaske yake ba kawai ya zo yana babu yakini ba yayi yakini cewa in ya roki Allah Allah zai amsa mishi kuma yayi yakini cewa ya zo wanda in aka roke shi baya hanawa ya zo inda ya zo ne ake cewa in wanda ba ta karewa to a lokacin nan wannan gaskatar da aka samu a zuciyar shi ita ce ta taimaka Allah ya amsa mishi wannan addu'a sai ma da kace fa iza hasala zalika fi baitin min buyutillahi kana afdalu wa ahabbu ila Allah idan ma aka yi katari hakan ya faru a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala to hakan ya kana afdalu wa ahabbu ila Allah to wannan hakan ya yi gaskatuwa zuwa ga Allah afwan hakan ya yi shine mafi fice abin da aka so sannan kuma ya soyuwa zuwa ga Allah kaga a samu kenan a samu buƙatuwar mai addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan a samu gaskatuwar fakewar shi zuwa ga Allah kuma a samu fuskantuwar shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ayyuka dai kuma yayi addu'a lokacin da ake amsawa sannan ya zama to a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala a masallaci kenan to hakan shine mafi abin da yi sannan shine abin da aka yi so akwai magana ta wata magana mai kyau ta Ibn Taymiyyah da yake wadi a marashin wannan a cikin littafin shi yake cewa wa min hadal babi a cikin littafin shi iktidau siratal mustaqim yake cewa wa min hadal babi yana daga wannan babu kenan shine babu mutum yayi addu'a ana ganin ya cika ya ya sifantu da wasu sifofi wa- ya ya sifantu da wasu sifofi wanda ake gani idan aka samu wannan sifofin Allah bai amsa mishi ba kuma sai aga Allah ya amsa mishi sai ayi mamaki to yana daga cikin wannan babun malam yake cewa ma- eh, man qad yad'u du'a'un ya'tadi fihi wanda zai yi addu'a a cikin wannan addu'ar akwai ketare iyaka mun ce idan addu'a akwai ketare iyaka malam yahudi cewa Allah bai ya amsawa Allah bai yahudi akwai a alqur'ani walau yu'addilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khayr laqudi ilayhim ajal laqudi ilayhim ajaluhum ko Allah ce da a ce Allah yana gaggawar amsa addu'a ta sharri da ake yi to da yanzu kowa ya kai da ko a duniya ko za su ga addu'a ka ce Allah kashe wani ko Allah ta gudu mutanen gari tara to wannan addu'a Allah bai ya gaggawar amsa ta ko addu'a da da adda ku ta'addanci a cikin ta ita ma Allah bai sauyi ko a ko a ce ma Allah sauta bai amsa ta to yi ma da ke cewa tana yiwuwa mutum ya yi addu'a addu'a da akwai ta'addanci a cikin ta na'am in ma bi talabi ma la yaslu in ma akwai abin da ya roki abin da baya baya same shi ba kawai zo wani zo ya yanzu da ta ce Allah maida na annabi Allah maida na annabi kaga wannan bai yi ba ko yanzu cewa Allah bani mulki irin na annabi Sulaiman bayan kuma annabi Sulaiman ya addu'a ya ce Allah kai yawa kowa irin mulkin da ya bashi kaga wannan ya roki abin da bai samu ba sai ma yake cewa au bi du'a alladhi fihi ma'siyatullah ko kuma addu'ar da akwai saba ma Allah a cikin shi addu'a ce amma kuma akwai saban Allah a cikin wannan addu'a yake cewa shirkun au ghayru akwai shirka wajen yin wannan addu'a ko kuma wani shirka an ratse an bin hanya wajen yin wannan addu'a malaki cewa fa idza hasala ba'da gharabihi idan mutum ya samu shashin abin da ya rufa zanna anna zalika dalilun ala anna amaluhu salih sai ai tsammanin cewa shi wannan abin da daidai ne aikin shi nagari ne wannan addu'a da yi dalilin ta ne Allah ya amsa mishi ko kuma Allah subhanahu wataala ya amshi da ya amshi ya ya amshi wannan aikin da yi ko Allah ya yarda da shi ko kuma ya samu da wasu ko kuma duk abin da yake Allah bai kalli wannan ba ko Allah ya amsa mishi addu'a shi sai malai yake cewa alhali shi kuma wa bi manzilati man umliya lahu alhali shi kuma yana halin wanda aka mishi talala wanda aka mishi tarara ne kawai ne an an daga mashi kawani yayi dai yana ganin cewa yana cin banza shi ko bai san ba zai yi da Allah subhanahu wala domin da Allah ke cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama nuhilahum khayrun li anfusihim Allah ke cewa ka kai kasi tsammanin tarara da muke musu alkhairi na tare da su a'a wannan mun musu haka ne dan su ƙara zani su ƙara zani kuma Allah subhanahu wala ya ƙara kama su to sai ma ne ce shi kawai a a wannan hali kawai yana matsayin wanda aka mishi talala wa umidda bil mali wal banina kuma aka dade shi aka tsara mishi dukiya da yaya gashi yana cikin dukiya yana cikin yaya yace yazunnu anna zalika musara'atan lahu fil khairat sai tsammanin cewa wannan ai gaugawa ce yake cikin alkhairi alhali shi ko bai sani ba wannan talala ce Allah subhanahu wa ta'ala ke mishi Allah yake da cikin Qur'ani ayahsabuna ko ayahsibuna annama numidduhum bihi min malin wa banin yanzu suna tsammanin cewa kawai da muke kafirai Allah ke wani cewa suna tsammanin cewa tsarin da muke musu na dukiya da 'ya'ya alkhairi ne a gare su alkhairi ne a gare su Allah ke cewa yusari'una ne ke cewa yusari'una fil khairat bal la yashurun suna tsammanin kawai suna suna bunkawa da cikin samun alkhairi da Allah ya ce alhali su ba su sani ba hakan ya zamanto tarara da ake musu to haka wannan shi ma abin da malamin Ibn Qayyim ya mutu shi wannan mutumin kai yayi tsammanin cewa in ka je kai addu'a ka haɗa addu'a ka da wani shirka ko da wani sako ko da wani sifa wanda in mutum ya haɗa addu'a da wannan sifa ba an samu shi kai tsammanin dalilin wannan abin da kai ne a la'alla akwai wani abu da ya haɗu da wannan addu'a taka Allah ya kalli wannan abu sai Allah subhanahu wataala ya amsa maka wannan addu'a taka idan wannan shine ƙarshen wannan fasali da malam Ibn al-Qayyim yake bayani akan shi insha Allah ta'ala sai wannan mahuru ko anan zamu damu da saboda ka ayi akwai wasu